الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a biyu ga watan zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma biyar ga watan bakwai shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am waye dangane da ba da hannu in an gama sallah ta farilla wannan ya meka ma hannu a gaisa wannan ya meka ana gaisawa da juna shin yana da asali a cikin addini baya da asali a cikin addini don haka matsayin wannan gaisuwa bayan salamcewa daga sallah bid'a ne ƙari ne a cikin addini an gane ko shi haɗa hannu a gaisa wannan ibada ce mai zaman kanta a ina aka shar'anta mana ita shine a lokacin da kuka haɗu da mutum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan musulmi biyu suka haɗu da juna suka yi musafaha ma'ana suka haɗa hannu suka yi godiya ga ubangijinsu to ba za su rarraba ba face sai an gafarta musu zunubansu a wata riwaya yake cewa face zunubansu sai sun ringa saraya daga jikinsu irin yanda in iskar bazara ta kada ganyen ice yake saraya to don haka wannan kenan lokacin da muka hadu amma kasancewar wannan bayan salamcewa daga sallah wannan ƙari ne a cikin addini don haka waɗanda suke kasa bid'a kashi biyar sun sanya wannan wai daga cikin bid'a wadda take wai muhassana ko kuma bid'a su ce wadda suke mustahabba wai in an sanance daga sallah a hada hannu menene dalili an tambayi wani malami sai ne je yana kama kame yana cewa ai an so a yi haka wai in ka hada hannu da wannan shi ma ya hada hannu da wannan wai za a samu har a kai wanda ya taba hada hannu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sidi a nan misali mutum ne kun jima ba ku haɗu ba an gama sallah da kawai waya sai kaga cewa ai shine kuka yi sallah a wuri to anan sai ka bashi hannu ku kai sawa ne ya kwana biyu ya al'amura a nan wannan wannan ba laifi amma maganar in an gama wannan ya juyo ya ba wannan hannu wannan ya juyo ya ba wannan hannu wannan ba muhallinsa bane ba ya da asali a cikin addinin gari bashi na waya da ake ɗauka bai ya halatta sai in da larura saboda bashi ne da ruwa idan ka ɗau dala ashirin bashi abunsu in sun tashi fitarwa ba dala ashirin ba suke fitarwa ashirin da dala biyu suke buddawa in jika guda ka ɗauka jika da dala ashirin suke buddawa don haka wannan bashi kwata-kwata baya halatta haramun ne sai in mutum ya fada cikin larura misali ka yi fan a cikin daji babu inda za ka sayi kiredi babu wani wanda zai aiko maka a gane hoto a wannan lokaci za ka iya ɗaukan bashin gwargwadon wannan bukata da za ka biya ko kuma misali irin cikin dare babu kiredi a wayarka kuma ga wani al'amari ya faru wanda dole sai an yi kira kuma babu wani wanda zai iya aiko maka na fi sabilillahi haka to a wannan lokaci ba laifi kana iya ɗaukan bashin gwargwadon yadda za ka biya wannan bukata amma in ba a cikin irin wannan hali na larura to baya halatta darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul wasaya kuma mun tsaya ƙarshen babi na talatin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato na shar'ancin yin wakafi wakafin wato ƙasa ma'ana gona ko wani fili lil masjid domin gina masallaci ka bayar da wata gonarka ko wani filinka cewa a yi masallaci haka ko a yi makaranta da duk dai wani al'amari wanda yake na gudanarwa addini shi ne anan malin ya zo mana ko mu ce ya koma zo mana da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda ke faɗa lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya iso birnin madina amara bil masjid maza Allah ya yi umarni game da gina masallaci wa ƙada sai manzan Allah yake faɗa yake cewa ya bani najjar zaminu ne ha'iƙakum haza manzan Allah yake faɗa ga wannan ƙabila yake cewa ya ku banin najjar wannan gonar taku manzan Allah ya ce ku yi mun kuɗinta na biya a lokacin nan suka binciki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake nihin yi da wannan gona za Allah ya tabbatar musu cewa masallaci yake nihin ginawa faƙalu sai suka ce da shi la wallahi suka ce a'a rantsuwa muke da ubangijinmu la na samanahu illa ilallah wannan gona ba ma buƙatar kudinta abun kowa in ban da ubangijinmu Allah muke so ya biya mu don haka wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna mana mutum yakan iya bayar da wata gonarsa ko wani filin shi da sunan cewa a gina masallaci sai dai wasu malamai suka ce duk wurin da aka keɓance shi domin yin masallaci to baya tabbata a matsayin masallaci ya zama wakafi sai an gina amma tare da cewa da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa in dai mutum ya ba da fili jama'a ya ba su izinin cewa su zo su yi sallah abu to shi kenan ya zama wakafi ko da ba a gina wurin ba an gane ku kenan ko da ba a gina ba dai a magana mafi rinjaye in dai mutum ya bayar da fili ko wata gona da sunan cewa a yi masallaci to wannan ya riga ya zama wakafi an gane ko ya riga ya zama wakafi kamar yadda a nan suka ce masa a abama neman kudin wannan gona tamu abun kowa in banda ubangijinmu shi muke so ya biya mu za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله babu waqfi dawabi wal qura'i wal urudi was samit wa qala az-zuhri wa ibn shihab fi man ja'ala alf dinarin fi sabilillah wa dafa'aha ila gulamin lahu tajirin yattajiru biha وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربه تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له أن يأكل منها قال حدثنا مسدد هو ابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله وابن عمر العمري أنه قال حدثني نافي هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم له فحمل عليها رجلاً فأخبر عمر رضي الله عنه أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin yin wakafi wato da wasu dabobi an gane ko mutum ya yi wakafin wata dabba misali kai ne kake da garken shanu to ba laifi kana iya ware wasu daga ciki ka ce ka yi wakafin su fi sabilillahi madarar da ake tatsa a shayar da mabukata kuma duk abin da waɗannan shanu suka haifa kayi wakafin su kenan a sarrafa su ga waɗanda suke mabukata fi sabilillah ko misali ka sayi wani doki ka yi wakafin shi da sunan cewa duk wani abu wanda ya taso na gudanarwa addini to ga doki na a hau a je a yi ko kuma kayi wakafin shi duk wani wanda yake da bukata fi sabilillah ya zo ya hau ya yi bukatun shi sawa'an mawadaci ne ko talakai shi ne ya ce babu wakfin dawa ya ce babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na hukuncin yin wakafi da dabobi lafazin addawa jam'i ne na dabba a cikin al'urf al'ada in aka ce dabba kenan duk abin da ke tafiya akan kafa hudu shine ake kira da dabba kenan me ake nihi da addawab a nan su ne kamar misali tumakai da awakai da shanu da raƙumma da dawakai da jakai da sauransu amma in aka koma asali kalima ta dabba tana ɗaukan duk abin da yake tafiya a ban ƙasa kullu ma ya dibbo ala wajhil ard duk abin da ke tafiya a ban ƙasa sunan shi dabba kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin haka a can cikin suratul nur wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba shine yace ubangijin ku shine ya halicci an gane ko dukkan wata dabba min ma'in wato daga ruwa sai ya ce faminhum daga cikin dabbobin da Allah ya halitta ma yamshi ala batni akwai wanda ke tafiya akan cikinsa wanda ke jin ciki irin maciji da tsutsa da sauransu sai ya ce wa minhum man yamshi ala rijlai akwai wanda ke tafiya wato akan kafa biyu kamar ƴaƴan adam da tsuntsu sai ce wa minhum man yamshi ala arba daga cikin dabbobin akwai wanda ke tafiya akan kafa hudu to shine anan da yace babi ne wanda ke bayani game da yin game da hukuncin yin wakafi da dabbobi sai yace wal qura'i wato da dawakai da gane kowar kura wato da dawakai wannan suna ne kenan na dawakai ake cewa alkura ina wannan min babi abdufil khas alal am domin doki yana daga cikin jimillar dabobi amma a nan sai malam ya ware shi yasa saboda mahimmancin yin wakafi da doki sai ya ce wal urud wato da haja idan aka ce al urud jam'i ne na ard an gane ku jam'i ne na wato arab bi fathin ra kenan arab idan aka ce al'arab shine ma'u idda littijarati wani ma'u idda littijarati war ribihi duk abin da aka tanade shi domin kasuwanci a samu riba shine ake kira al'arab an gane ko hausawa na faɗa kadara ba kudi ba sai an saida wannan haka ne shine kenan ma a da saman duk abin da yake ba kudi ba in dai abu ne wanda aka tanade shi domin a yi kasuwa a nemi riba a kan shi shine ake kira da al'ar don haka kana iya ware wasu kaya da sunan cewa wannan wakafi ne idan aka sayar da su abinda aka samu na riba a sarrafa shi akan wata hanya tafi sabilillahi kuma a koma sayo wasu wasamit wato da dukiya wadda ba ta furci idan aka ce asamit shine dukiya wadda ba ta magana kudi kenan shine ne ake nihi da asamit a nan zinare da azurfa shine suke cewa annadiku wasamit kamar yadda mai makama yake cewa wannan wa'auda samit wannan ya ce dukiya ta wadda take mai furci wace dukiya ce mai furci irin misali dawakai da raƙumma da shanu dabobi dai tuka su ne ake nihi da annadi dukiya mai furci idan aka ce a samit dukiya wadda ba ta magana kenan zinare da azurfa to shi ne ya ce wasamit wato da yin wakafi wato da dukiya wadda take kenan mai kawaici wadda ba ta magana shine kenan abin da ya shafi kudade zinari da azurfa da abin da ya kama da haka shine anan al'imamu zuhri Allah ya ji kansa ya ba da fatawa fi man ja'ala alfa dinari fi sabilillahi game da mutumin da ya ware dinari dubu saboda Allah an gane ko kamar misali mutum ya ɗauki miliyan guda ya bada saboda Allah wa da fa'aha ila gulamin lahu ya bayar da wannan dinari dubu zuwa wani yaronsa tajirin wanda yake ɗan kasuwa yadda jiru biha cewa ya yi kasuwanci da wannan miliyan guda da ya bashi wa ja'ala ribhahu sadaqatan lil masakini wal aqrabi ya sanya wannan riba ta wannan dinari dubu cewa matsayin sadaka ce ga miskinai da danginsa na kusa an gane ko ma'ana mutum ne a cikin abin da Allah ya wadatar da shi na dukiya sai ya ware wani kaso wasu kudade kamar misali ya ware dinari dubu ko mu ce a nan ya ware kamar miliyan goma ko wata miliyan guda sai ya ba wani yaro daga cikin kenan yaren shi ya ce wane je ka kai kasuwanci da wannan kudi duk abin da aka samu na riba to a sarrafa shi ga waɗanda suke mabukata kuma da dangina waɗanda suke na kusa ya ayyana kenan wanda za a sarrafa wannan wakafi to shine aka tambayi al-Imam Zuhri aka ce masa halin rajuli an ya akula min ribihi tilka al-alf shay'an shin wai wannan mutumin da ya ware wannan dinari dubu ko mu ce ya ware wannan miliyan ɗaya ya bada a yi kasuwanci a sarrafa ribar ga miskinai da dangi na kusa shin wai yana da halaccin da zai ci wani abu daga cikin wannan riba ta wannan dinari dubu da ya ware wa in lam yakun ja'ala ribaha sadaqatan fil masakin ko da bai bayyana bai sanya ribar cewa a matsayin sadaka ce ga miskinai shi dai yayi wakafin wannan miliyan guda bai ce ba matsayin sadaka ce ga miskinai shin yana da halaccin da zai ci wani abu daga ciki ƙara sai ya ce laisa lahu an yi aku da minha ba zai ci komai daga cikin wannan riba ta wannan miliyan guda ne ba ba ya halatta ya ci me yasa saboda kasancewar a nan abin da muke so mu gane shi fa wakafi abu ne wanda in ka riga ka yi shi to matsayin sadaka ce saboda Allah ba maganar ka dawo kanta a inda kawai yake halatta mutum ya ci sai in ya kasance shi ne yake kula da wannan kamar yadda ya gabata to a nan shi ba shi bai ke juya wannan miliyan guda da ya ware a a wani yaron shi ya ba cewa ya je ya yi kasuwa da ita abinda aka samu na riba kina a sarrafa shi bi sabilillah za mu iske shi wanda aka damka ma ko kuma mu ce daman ya gabata ba laifi kenan bakin gwalgwadon wahalar shi ba laifi yana iya ci daga ciki amma kai da ka ware wannan dukiya ka bada to ko da baka ce ba sadaka ce ga miskinai saboda Allah to baya halatta ka ci komai na ribar wani miliyan guda to ba ma maganar wato asalin ba ribar ma kenan asali ma daman bai taso ba a cikin wannan miliyan kin daidai da dala kace me yasa saboda ka riga ka bada shi fi sabilillah to shine anan malam sai ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake faɗa cewa lalle mahaifina umar hamala ala farasi lahu fi sabilillahi wato ya ɗora wani akan doki ma'ana ya bashi wannan doki fi sabilillahi domin ma'ana ya ringa fita yaƙi a kan shi domin ɗaukaka addinin Allah ma'ana ya damka mishi wannan doki fi sabilillah ya bashi wannan doki a aqaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da ku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya ma Umar kyautar wannan doki manzon Allah ya ba Umar wannan doki shi kuma Umar sai ya ba wani da sunan cewa ya kula da shi ya bashi shi saboda Allah ma'ana duk wani aiki na addinin Allah in ya tashi kenan ga dukiya ba shi fahamala alaiha rajulan shine ma'ana sai ya dora wani mutum ma'ana ya damka masa doki wata rana fa ukbira umar sai aka zo aka ba umar labarin annahu qad waqafa haye biha ai wannan mutumin ya kai dokin kasuwa yana nihin sayar da shi ma'ana ya kawo shi ya ɗaure shi da sunan cewa na sayarwa ne umar ya samu wannan labari sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yabuta aha umar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa wai yana iya saya shi umar ya ne ya tambayi manzon Allah wannan doki da na ba wa ne yau fa ya fito da shi yana nihin sayarwa shin ina iya zuwa in sayi kayana faƙala sai manzo Allah ya ce masa la tabta uha kar ka sayi wannan doki wala tarji anna fi sadaqatika kar ka dawo wato game da sadakar da kai duk abin da ka riga ka bada shi sadaka fi sabilillah to kar ka yi yanda kuma zai dawo gare ka kaga anan duk abin da ka jahilci hukuncinsa to bai kamata ba ka yi gaban kanka ka tambayi masana kamar yadda Allah ya umarni fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu anan Umar bai yi ba gaban kansa ya sayi wannan doki sai da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma ya bashi amsar cewa kar ka saya wala tarji anna fi sadaqatika kar ka koma ga sadakar a wata riwaya manzon Allah ya ce kai koda a ce dirhami ɗaya zai sai dawa manzon Allah ya ce kar ka saya ko nawa zai sai dawa maka mecece illar saboda mutum ya yi sadaka ya dawo ga wannan sadaka tashi ta komo gare shi wannan haramun a gane ko baya halatta kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa al'aidu fi sadaqatihi kalkalbi ya udu fi kai'ihi au kama ya au kama kala maza Allah ya ce mutumin da ke dawowa game da sadakar shi maza Allah ya ce tamkar kare ne wanda in ya yi amai zai dawo ya lashi don haka shi ne a nan ya ce wala tarji an na fi sadakatika karka koma game da sadakarka tare da cewa a wata riwaya abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda in ya yi sadaka da abu ya ga za a sayar da wannan abu to yakan sayi abin amma kai tsaye ana kashe ciniki kuma hannu sai ya kara bada shi sadaka fi sabilillah ba yana saya bane da ya nihin ya mallake shi ya dawo cikin mulkin shi a'a yana sayan wannan abu kuma kai tsaye kuma yake maida shi sadaka fi sabilillah shi ibnu umar an same shi yana haka amma ka sayi abu wanda kai sadaka da shi da nihin ya dawo gare ka ta wannan bai halatta to shine a nan sai dai kawai ta hanya ɗaya-ɗaya kamar ta hanyar gado kamar abin da kai kyauta ga mahaifanka ko kai sadaka da shi ga mahaifanka kaga ya zama mulkinsu idan Allah ya karbi rayuwarsu to wannan abu kuma ya zamanto gado ne ga magadansu amma haka ta wata hanya na abaka ka zo ka amsa ko kuma kasancewar ka saya to wannan baya halatta duk abin da kai sadaka da shi a takaice a nan malam ya zo da wannan hadisi na umar allah ya kara masa yadda wanda ga yadi doki ne ya bada shi wanda kuma kamar matsayin wakafi ne tunda shi ma wakafi wani nau'i ne wanda yake na sadaka kaga dalili ne wanda yake nuna mutum yakan iya yin wakafi da wata dabba ma'ana kamar yadda wannan nassi ne akan yin wakafi da doki kenan a nan za ka iya yi ko da tunkiya ko da akuya ko da saniya ko da raƙumi da duk abin da ya kama da haka haka abin da ya shafi kenan kamar yadda a nan al'imamu zuhuri shi kuma ya ba da fatawar kaga a nan halaccin yin wakafi da wasu kudade kamar yadda a ƙarshe malam ya ce wasamit da dukiya wadda take mai kawaici wadda ba ta magana kuɗi kenan zinare da azurfa shi ne a nan kenan ya ba da fatawar mutumin da ya ware dinare dubu ya bayar da ita ga wani yaron shi ɗan kasuwa ya ce je ka kai kasuwanci da wannan dinarin dubu duk abin da aka samu na riba to matsayin sadaka ne ga miskinai da dangi na na kusa al'imamu zuhri yake cewa ko da bai ce ba wannan riba sadaka ce ga mabukata to baya halatta ya ci wani abu wato daga cikin ribar wannan kudade an gane ko me yasa saboda ba shi bai yake kula da juya wannan kudade amma inda shi ne yake kula da juya wannan kudade to da gwargwadon wahalar shi ya halatta ya ci wani abu haka abin da ya shafi zinari da azurfa misali kamar yan uwa mata mace tana iya kera misali sarƙa da ɗan kunne da wasu wari-wari na zinari ko na azurfa ta ce ta yi wakafin wannan kayan ado duk wadda amar yadda aka yi a zo a ara a je ta yi ado da shi ga mijinta tsawon sati guda in ya so a dawo da shi an gane ko? a bayar da wannan aro ke ta yi wakafi duk wadda kenan take da bukata na wannan kayan kwalliya wani abu ya taso to ta zo ta a rafi sabilin to balantana irin waɗannan kayan amfani waɗanda suke na yau da gobe abin da ya shafi kamar misali irin tukwane da ake girkin abinci da su da sauran wannan kayan amfani wannan mutum yana iya kera da sunan cewa kawai wakafi ne duk inda ake wata sauga to ba laifi a zo a ara a je a yi an gane ko wannan mutum yana iya yin wannan wakafi da irin waɗannan al'amura kenan waɗannan suna nan duk har zuwa kiyama matukar waɗannan abubuwa suna nan to ladan shi yana gudana sai dai a nan kuma a tsaya a tantance saboda a nan akwai abubuwa na biki da wasu abubuwa waɗanda gaskiya akwai abubuwa na haramci da dama a cikinsu duk wanda aka san wannan abubuwa in an ara musu za su yi wasu abubuwa na sabon allah to baya halatta a ba su domin an ba su wannan kamar taimakawa ne a takaice kenan wannan yana nuna mana duk wani abu kenan ana iya yin wakafi da shi ba sai abu ba wanda yake tabbatacce wanda baya gusawa kamar yadda bayani ya gabata sai dai a nan kuma malamai sun tafi akan cewa duk abin da ya kasance kenan ainihin shi baya wanzuwa to wannan ba a iya yin wakafi da shi ba za ka yi wakafi da shi ba duk abin da kenan ya kasance kenan kamar yanzu misali abinci ne ka zo ka ce kayi wakafi da wannan abincin wannan bahun shinkafar kayi wakafi da shi to wannan abu ne wanda kai tsaye za a cinye shi ba abu ne ba wanda zai wanzu a gane ku shi so ake abin da zai wanzu yau da gobe na nan kenan yau da gobe yana nan ana amfani da shi kuma ainihin abin yana nan kenan ladan shi yana gudana kamar yanzu a nan mutumin da ya ware dinare dubu ko kuma ce ya ware miliyan ɗaya ya ce aje a yi kasuwa da ita duk abin da aka samu na riba a sarrafa shi fi sabilillahi kaga wannan ita miliyan ɗaya tana nan kasuwancin ake abin da aka samu na riba shine ake sarrafawa kina ainihin ta yana nan haka misali in ka ɗauka irin su dawakai da sauransu kenan ainihin yana da kenan mutum kuma ya hau ya yi amfani babu na faƙati da ƙayyimi da waƙaf قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أكبرنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن قرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة قال حدثنا قتيبة بن سعيد هو بن جميل بن دريف البغلاني قال حدثنا حماد هو بن زيد بن درهم عن أيوب هو بن أبي تميمة السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل ويؤكل صديقه غير متمول مالا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da shine wato ladan alƙayyin lilwaƙaf mai kula da waƙafi ma'ana mutumin da aka damka waƙafi a hannunsa cewa shi zai ringa kula da gudanar da wannan waƙafi to a nan yana da ladan wannan kula da yake da wannan waƙafi idan aka ce kayyim kenan wanda yake kula da abu da haka ubangiji subhanahu wata'ala na da suna alkayyum domin shi ke kula da kowa da komai shi ke tsaye game da gudanar da lamarin kowa da komai tun daga sama har izuwa ƙasa shi ne ya ce babu na faƙatil ƙayyim babi ne wanda ke bayani game da wato shine hukuncin ladan alƙayyimi lil waqaf wanda ke kula da gudanar da waqafi shine anan malam ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la taqtasimu warasati dinaran wala dirhaman manzon Allah yace magadana ba za su raba wato ba sa raba daidai da wani dinari wala dirhaman ko wani dirhami la'anan nafiya ce an gane ko la takatasimu warasati maza Allah ya ce magadana ai ba sa raba dinaran dire da dinare ɗaya wala dirhaman ko dirhami ɗaya shi ne hausa suke cewa dala ko tanga ma taraktu ba da nafakati nisa'i maza Allah ya ce duk abin da na bari na dukiya bayan wato abincin mata na wa mu'unati amili wato da ladan kenan amili ma'aikata na masu kula da kenan dukiyar maza Allah ya ce fa huwa sadaka ya ci gaba ɗayan shi sadaka ne ga jama'a ta musulmi duk abin da na mutu na bari maza Allah ya ce in dai banda abin da na ware na abincin iyali na da kenan ladan su ma'aikata na maza Allah ya ce fa huwa sadaka sadaka ce fi sabilillah kamar yadda a wata riwaya yake cewa mu annabawan Allah ba a gada mu duk abin da muka bari sadaka ce ga jama'a ta musulmi gaba daya to a nan wannan gaba da ya ce ba da nafakati nisa'i bayan kenan abincin iyali na da na wani ina masu cewa wai in mai gida ya mutu in hatsi yana cikin turmi wai dole a sauye wai shi ma wai ya zama gado wannan ra'ayi ne an gane ko in dai ka riga ka ware in manga za ka cika musu wannan abincin shekara ne ka ba matarka to da zarar mutum ya mutu wannan kawai abincin su ne bai cikin gado ka rike kawari nasu ne sawa'an kasancewar misali abinci ne ko wata dukiya ce kaware ta wani abu dai wanda yake na musamman yanzu kamar misali kana da diya sai kaware kudi kace wannan kayan auren wani za a saya wanci idan Allah ya maka rasuwa wannan kuɗi ba maganar a sanya shi a gado gane ko ka rike ka ware shi ga yake nan abin da za a yi to haka abin da mutum ya ware na abincin iyalin shi wannan bayan cikin gado shine yace wa mu'unati amili kenan da ladan amili waɗanda suke ma'aikata na shine yace fa huwa sadaka manzo Allah yace wannan dukkan shi gaba ɗaya sadaka ne kenan mu annabawan Allah ba a gadan mu shine malam sai ya zo da hadisin ibn umar allah ya kara musu yadda ya ce lalle umar ya yi sharaɗi game da wakafinsa da ya yi wanda kar mu manta hadisin ya gabata wato umar ya zo ya ce ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi ina da wata gona a kaibar wadda ake ce mata da suna samak ya ce wannan gona ita na fi so kuma ita ta fi kima da daraja a gona ya ce ya rasulallah wace shawara kake bani game da wannan gona ina son in yi sadaka da ita maza Allah ya ce yi waƙafi da wannan gona kai sadaka da duk abin da ake samu na 'ya'yan itacen fi sabilillah to shi ne umar ya yi waƙafin wannan gona sai ya yi sharaɗi sai ya yi sharaɗin cewa duk wanda ya jibinci kula da wannan gona umar ya ce to ba laifi yakan iya ci daga 'ya'yan itacen gonar wa yi ukila sadiqahu kuma yana iya ciyar da abokinsa gaira mutamawilin malar ba wanda zai mai da wannan 'ya'yan itace da aka bashi matsayin wata dukiya a wanda dai bukata ce in aka bashi zai bukata wannan ba laifi amma duk abokinka wanda ka san yana da wadata wanda in ka ba shi sai da zai yi aji a matsayin dukiya ne to ban da shi shi ne ce gairar mutamawilin malam ba wanda zai maida ta a matsayin wata dukiya ce ta shi ta ajiya kenan kai ka ci kai da kake kula da wannan sannan wanda kuma yake abokinka ba laifi kana iya ciyar da shi kaga wannan dalili ne a bayyana wanda yake nuna mana duk wani wanda yake kula da wakafi to anan ya kamata kenan ya fitar da ladan shi gwargwadon kenan iya wahala shi shine yace babu nafaqati da qayyim lil waqf babu ne wanda ke bayani game da kenan ladan wanda yake kula da wakafi kenan ba laifi yana iya fitar da ladan shi kamar yadda anan Umar yace kenan ba laifi shi wanda yake kula da wannan wakafi kenan ya ci daga cikin 'ya'yan itacen kuma ya ciyar da abokin shi a shi wancan hadisin da ya gabata kenan shi da manzala sallallahu salama ya ce magadana ba sa raba dinare ko dirhami ya ce duk abin da na bari bayan abincin iyali na sai ya ce wa mu'unati amili da ladan ma'aikata na wannan shine muhallin shayi ladan kenan ma'aikata na kaga kenan duk abin da na bari tun da ya ce sadaka ne kenan waɗanda suke kula da gudanar da wannan sadaka kenan ladan su hakkinsu sai a biya su باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين ووقف أنس رضي الله عنه دارا فكان إذا قدم نزلها وتصدق, وتصدق الزبير رضي الله عنه بدوره وقال للمردودة من أبناء من بناته أن تسكن غير مدرة ولا مدر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر رضي الله عنه عنهما نصيبه من دار عمر سكنا لذوي الحاجات من آل عبد الله وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث بوسر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر الرومة فله الجنة فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش الأسرة فله, فله الجنة فجهزته قال فصدقوه بما قال وقال عمر رضي الله عنه في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل wato wannan babi ne wanda ke bayani cewa idan mutum ya yi wakafin wata gona aubiran ko wata rijiya a wishtar ɗalinafsihi misla dila'il musulmi ko kuma da ya yi wakafin ita wannan rijiya sai ya yi sharaɗin cewa shi ma zai zira gugan shi ya ja ruwa an gane ko daidai da wato gugunan jama'a ta musulmi yadda ya yi wakafinta kowa ya zo ya sha amma sai yi sharaɗin cewa to nima har ni menene matsayin wannan na halatta ko baya halatta shine anan malam sai yake cewa wa waqafa Anas dar Anas Allah ya kara masa yadda yayi wakafin wani gida nashi an gane ko gida ne na musamman Anas dan Malik a birnin Madina yayi wakafin wannan gida fakana idza kadima daga can birnin Basra idan ya gabato ya zo Makka domin hajji ko umra in ya gama yakan biya madina idan ya je madina na zalaha sai ya sauka a wannan gida wannan gida da ya wakafin shi gida ne ya yi wakafi fi sabilillahi kamar yadda mutum zai ware gida da sunan cewa wannan gida na yi wakafin shi duk lokacin da aka yi bako ya zo ya sauka to haka shi ma anas dan malik idan ya zo yakan sauka a wannan gida da ya yi wakafi me yasa saboda kasancewar a nan kenan shi ma ya sanya cewa yana daga cikin waɗanda za su sauka a cikin a wannan gida kenan wannan baya wannan yana nuna halaccin kenan shi wanda ya wakafi in yayi irin wannan sharadi to shi ma yana iya amfana da wannan wakafin sannan sai ya ce wata saddaqa zubairu bi duri wato az-zubair ibn al-awwam Allah ya kara masa yadda ya yi sadaka da gidajen shi gidajen shi da ya mallaka ya yi sadaka da su wa ƙala lilmardudati min banatihi ya faɗa ga duk diyar shi wadda aka saka an gane ko almarduda kenan wadda aka sako ta shine ce wa ƙala lilmardudati min banatihi ya faɗa ga duk wadda aka sako daga cikin 'ya'yansa mata an taskuna ta zauna a wannan gida da ya wakafi gaira mudirati amma kar ta kuntata ma jama'a ta cutar da su wala mudarrin biha kuma ita ma dai kar a yi abin da za a cutar da ita an gane kula darra wala dirara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك